نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد جعل الله سبحانه وتعالى التعاون فطرة جبلية جبلها في جميع مخلوقاته صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم فلا يمكن لأي مخلوق أن يواجه كل أعباء الحياة ومتاعبها وحده منفردا بل لا بد أن يحتاج إلى من يعاونه ويساعده لذلك لذلك فالتعاون ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها وقد علمنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيفية التعاون والمساعدة بين المسلمين لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحث على التعاون على الخير وأنواء البر قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فيأمر الله عباده بالتعاون على البر وعلى أنواع الخيرات والأعمال الصالحة وينهاهم عن المنكرات بالتعاون على المآثم والمحارم وانتهاكها ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وقد روى البخاري ومسلم حديثا عن أبي موسى العشأري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه قال ابن بطال رحمه الله كل تعاون بين المسلمين فيما يصلح دينهم ودنياهم أمر مستحب مرغب فيه لدلالة الحديث عليه ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والتعاون بين المسلمين سمة من سمات المجتمع المسلم والمسلمون مضطرون إلى التعاون بينهم فكل فرد مسؤول عن التعاون على قدر مسؤوليته وكل فرد مسؤول عن التعاون على قدر مسؤوليته ومكانته فالعالم بعلمه والغني بماله وذو الإعلام بقلمه وكتابته والشجاع بشجاعته والخبير بخبرته وذو الفكر برأه وفكره السائب عباد الله والتعاون بين المسلمين له صور شتى وأمور متعددة فمن التعاون على البر والتقوى التعاون على نصرة هذا الدين ودعوة الناس إليه وتحبيبهم إلى الإسلام فإن الدين أمانة في أعناق الأمة يجب أن ينهضوا بمسؤوليتهم في الدعوة إليه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أيها المسلمون ومن التعاون على البر والتقوى التعاون في إعلان شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن التعاون على هذه الشعيرة العظيمة من أخلاق هذه الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال جل شأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر والمؤمن بقدر إمكانه لا يرضى بالمنكرات ولا يقرها بل يغيرها بيده إذا كان ذا سلطة وقوة أو بلسانه ببيان والتحذير من الباطل أو بقلبه ليعلم الله بغضه وكراهيته لهذه المنكرات أيها الناس قد لعن الله قوما من بني إسرائيل لما عطلوا هذه الشعيرة وتجاهلوها قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم عباد الله ومن أنواع التعاون على البر التعاون في قضاء حاجات المسلمين وتفريج كرب, كرب المكروبين من الفقراء واليتامى والأرامل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما الحديث راه البخاري قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني في شرح الحديث وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى عباد الله ومن التعاون أيضا الشفاعة للمحتاجين وإبلاغ حاجاتهم لمن يقضيها قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء متفق عليه ومن أنواع التعاون التعاون على الإصلاح بين الناس وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل بالطرق سليمة قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن أنواع التعاون عباد الله نصرة المظلوم وكف يد الظالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه رواه البخاري وأحمد والترمذي ومن التعاون أيها الناس التعاون بين الزوجين فيما بينهم في إدارة المنزل والإشراف على الأسرة فإن الله أوجب على الرجل حقا لامرأته وأوجب على المرأة حقا لزوجها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالتعاون, فتعاون الزوجين في شؤون حياتهما من أسباب التآليف والمحبة وقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت يكون في مهنة أهلي فإذا حضرت الصلاة خرج أخرجه البخاري هكذا أنواع التعاون بين المجتمع المسلم في كل المجالات تعاون يمليه عليه إيمانهم بالله ورسوله وحبهم الخير لأنفسهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwana masu albarka mu ta yau za ta tattauna ne game da wata mas'ala mai matuƙar mahimmanci a rayuwar musulmi ita ce التعاون على البر والتقوى taimake keniya a tsakankanin al'umma cikin abin da yake na bin Allah da kuma kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki. ‘yan uwa mu sani cewa taimake keniya tsakanin mutane ɗabi'a ce fitira ce jibilla ce da Allah maɗaukakin sarki ya gina ɗan adam a kai babu wanda zai iya wadatuwa daga gare ta. kowane ɗan adam yana buƙatar wani don ya rayu duk yadda kake duk iliminka duk basirarka akwai abubuwan da ba za ka iya yinsu ba kana buƙatar taimakon wani domin wannan abin ya tafi yadda ya kamata shi sa Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar babba yana buƙatar ƙarami ƙarami yana buƙatar babba mace tana buƙatar namiji namiji yana buƙatar mace kowa yana buƙatar kowa domin rayuwar ta tafi yadda ya kamata ‘yan uwa, mu sani cewa wannan ɗabi'a ta taimakekeniyar juna ita ce babbar ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu a kanta da yawa a cikin nassosi na alƙur'ani wanda annabi mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalinmu da yawa a cikin hadisansa masu girma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya alal birri a cikin abin da yake na biyayya ne ga Allah maɗaukakin sarki wattaqawa ku yi taimakekeniya a tsakaninku cikin abin da yake na kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma kada ku yi taimakekeniya a cikin saban Allah da abin da yake laifi ne yan uwa mu sani cewa ɗaya daga cikin abin da kan jawo gaba da ƙiyayya da hikidi da gilli da rashin son juna da taɗe juna a cikin rayuwa rashin taimakekeniya ne ‘yan uwa matuƙar akwai taimakekeniya a cikin mutane za a samu at-ta'alif za a samu almahabba a tsakanin mutane wannan zai kara wancan wancan zai so wannan wannan zai duk abin da ya gaba a cutar da ɗan uwansa ba amma matuƙar kowa ya ware gefe kowa yana gani zai iya wadatuwa da kansa kowa yana gani daga shi sai ‘ya'yansa ba ruwansa da kowa to a lokacin an haifar da baraka mai girma wajen lalacewa al'umma da kuma haifar da irin waɗannan miyagun ɗabi'u a cikin mutane kamar yadda ‘yan uwa wannan shine abin da yake faruwa a cikin za ku kowa ya kama gabansa wancan baya son wannan wannan baya son wannan wannan yayi can wannan yayi nan ko da za a taru a tattauna ta ciki na ciki ne da ya koma gefe kuma sai ya zage ka haka ɗabi'ar mu ta zama me dalili saboda babu taimakekeniya tsakaninmu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga mana babban misali akan taimakekeniya tsakanin musulmi za ku ga lokacin da ya hijira daga maka zuwa madina ɗaya daga cikin abubuwa na farko farko da ya fara yi shine ya sanya abokantaka ko yan uwantaka tsakanin mutanen maka da mutanen madina taimakekeniya ce yan uwa a ɗauko mutumin madina guda ɗaya a ɗauko mutumin maka guda ɗaya a ce to kun zama yan uwa ya zama ɗan uwansa tamkar na jini zai kula da shi ya kula da iyalinsa kada kuma ta ‘yan uwa abubuwan da suka tabbata a littattafan sira hatta kai ta kawo irin wannan ‘yan uwantaka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan haɗa ɗaya daga cikin sahabbai zai raba dukiyarsa gida biyu ya ce da ɗaya mutumin makkan ka zo ka ɗau rabin ya kasa gidansa kashi biyu ya ce ka je ka zauna a rabi ya kirawo matansa ya ce ka kalli wacce ta maka na sake ta ka aure ta me ya ja wannan ‘yan uwa ‘yan uwantaka tsakanin musulmi ta kai ta kawo idan sahabi zai yi tafiya zai ba ɗan jiran gidansa da iyalinsa da ‘ya'yansa komai kuma baya jin ɗar a cikin zuciyarsa har ya je ya dawo suna cikin aminci zai shiga ya tambaye su me yake faruwa akwai abin da kuke bukata akwai abin da ya faru cikin aminci da amana zai kula mai da su hasde su dawo wannan me ya jawo ‘yan uwa shine taimakekeniya rashin wancan abin shi ya haifar mana da abubuwan da muke ciki a yanzu Allah maɗaukakin sarki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya sashi ne sashin su majibinta sashi ne sashin su mataimaka sashi ne haka ɗabi'a musulmi take haka ɗabi'a mu'mini take in dai mutum mu'mini ne to ɗabi'arsa shine sashin sa mai taimakon sashi ne sashin sa mai soyayya ne ga sashi Allah maɗaukin sarki ce ya amuruna bil ma'arufi suna yin umarni da abin da yake mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hannu ga duk abin da yake mummuna wa yuqimuna salah suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakka suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa al mu'minu lil mu'mini mumini yadda yake ɗabi'arsa game da uwansa mumini shine kalbun yani kamar gini ne ya shuddu ba'abuhu ba'aban sashinsa yana ƙarfafa sashi lokacin da magini zo zai gini za ku ga uwa duk abubuwan da za a ɗauko a rarraba suke blow pieces ne ɗari ne dubu ne kaza ne haka za a ɗauko su a ajiye haka ga yashi ga siminti ga duk abin da ake bukata amma lokacin da aka kwaɓa siminti aka ɗauko bulo aka ɗora aka liƙe shi da siminti aka kawo wani aka liƙe kankace mai sai ga gida ya tashi ga ƙofa ga ɗaki ga duk abin da ake bukata sai mutum ya shiga cikin gidan nan ya kare shi daga dukan ruwan sama daga zafin rana daga iskar hunturu me ja wannan haɗuwar gini haɗuwar bulo da bulo da yashi da duk abin da ake gini da su shi ya jawo aka haifar da wannan abin haka ake so musulmi su zama kowanne ɗaya daga cikinmu ya kalla ya ga menene irin tasa gudunmawa a cikin al'umma ka zamto tubali da ake amfani da ke wajen ginin al'umma kowanne kalli kansa ya ga wanne irin matsayi yake takawa wajen ci gaban al'ummarsa duk mutumin da ba shi da wani abu da yake wajen kawo cigaban al'umma to ba shi da amfani zamansa a cikin mutane saboda al'umma haka Allah madaukakin sarki halice mu kowanne ɗaya daga cikin mu ya kasance akwai abin da yake yi wajen ya ga al'ummarsa ta ci gaba ya kasance akwai abin da yake yi wajen ya tunkuɗe al'ummarsa sharri ko wani mugun abu ko rashin tarbiyya da yake faruwa dole ne kasance kana da irin wannan abu amma ya kasance kawai idan aka tashi irge ne za a irga ka a matsayin cikon lamba baka da amfani a cikin mutane ana irge ɗaya biyu uku hudu biyar to kai ma kana ciki amma wajen amfani fa wane yana kaza wane yana amfanarwa da dukiyarsa wane da karfinsa wane da basirarsa wane da mukaminsa kai da me kake amfanarwa ka kalli kanka kowa ya kalli kansa wallahi duk mutumin da baya amfanar da al'ummarsa na kusa da shi ko na nesa da wani abu shi da amfani zaman sa a cikin mutane haka al'ummar musulmi suke muminai game da dan uwansa mumini kamar gini ne haka suke a takoye a ture da junansu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce matsalin mu'minina yadda mu'minai suke misalin mu'minai fi tawaddihim a wajen soyayyar junansu yadda muke son junanmu wa tarahumihim da yadda muke jin kan junanmu wa ta'atufihim da yadda muke tausaya wa junanmu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce kamar salli jasadil wahid kamar jiki ne guda ɗaya gangan jikin mutum guda ɗaya haka misalin mu'minai suke idan shi minhu ubun idan gaba ɗaya daga cikin mumini ko daga cikin musulmi ta kama da rashin lafiya dukkanin sauran gabai su ma sai kaga sun kama da rashin bacci da ciwo da komai sai ka samu ɗan yatsa mutum ne kawai ɗan karkare zai fito mishi sai ga ido ya taya shi ya kasa bacci sai ga zazzabi ya kama shi sauran gangan jikin duka ta taya shi mai alhinin abin da yake damunsa haka ake so musulmi ya zama duk lokacin da ɗaya shiga cikin bala'i da masifa dukkanin mu mun shiga ciki ba ko mu mun shiga ciki ba me za mu iya ƙoƙarin mu fitar da shi daga cikin halin da yake ciki wannan shine musulmi wannan shine yan kwantaka in aka rasa wannan to wallahi musulmi sun sauka daga kan sunansa na musulmi sun shiga wani abin daban muna amsa sunan musulmin ne kada amma ɗabi'ar mu ta ci da ɗabi'ar musulmi na gaske sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da abin da suka ba suka buwaye duniya kenan kowanne kafin ya kalli kansa dan uwansa yake kallo haka ya kamata mu zama kamar jiki guda ɗaya da zarar gaba ido kaɗai ya taɓu kowane ɓangare na jiki sai ya je ya taɓu haka ya kamata mu zama malami wacce irin gudunmawa yake bayarwa da iliminsa a cikin al'ummarsa ma'aikacin gwamnati wacce irin gudunmawa kake bayarwa da aikin na gwamnati da kake don gina al'ummarka mutumin da yake ɗan jarida wacce irin gudunmawa yake bayarwa a cikin al'ummarsa wajen aikin jarida sai amfana da al'ummar da yake rayuwa a cikinsu idan mai sana'a ne kai ta hannu wacce irin gudunmawa kake bayarwa don ka gina al'ummaka don al'ummaka su ci gaba ya kasance ba a samu mutanen banza a ciki ba kowa ya kalli kanmu duk abin da kake ka kalla wacce irin gudunmawa kake bayarwa wancan bulan da muka bayani ka zamto bulo ne da ake gina al'umma da kai yan uwa hanyoyin taimakekeniya tsakanin musulmi suna da yawa amma ga kaɗan daga ciki daga ciki mafi girman ta'awun tsakanin musulmi yan uwa akwai at-ta'awun ala nusrati hadha ad-din shine taimakeke ne wajen taimakon wannan addini na musulunci shine abu na farko kowanne ɗaya daga cikin mai ji addinin musulunci addininsa ne kuma yana da mas'uliya a kansa ya haɗa addini taimakon addini kira zuwa ga addini ba na malamai ne kaɗai ba ba na masu aji kaɗai ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa balligu anni walau aya ku isar a madadina koda da aya ɗaya ce ko aya ɗaya ka sani yi wa'azi da ita kai wa'azi ka faɗakar ka nusar ka hana wani abin da ake mara kyau duk wanda yake da wata gudunmawa da zai ba wajen taimako addini dole ne yayi ku kalla ƴan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ku gane addinin musulunci mutum ɗaya bai isa yayi shi ba sai an haɗu sai an yi at-ta'awun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa basira yafi kowa fikira yafi kowa hankali yafi kowa tunani yafi kowa komai amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa wasu mutane wanda za su taimake shi akan yada addinin da taimakon addini Allah maɗaukakin sarki ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina shine wanda ya karfafe ka ya rasulullah da taimakon sa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ya karfafe ka da me da mu'minai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi har ya bar duniya addinin musulunci bai wuce jaziratul arab ba wannan kewayen kasashen larab bai wuce nan ba bai fita daga nan ba inda ku san addini kan ɗaki ne sai an taru sai bayan sa sabai suka yi ta shiga lokacin sayyidina Umar lokacin sayyidina Uthman lokacin Muawiya aka yi ta futuhat ana buɗe garuruwan musulunci a buɗe can a buɗe nan a buɗe Iraki a buɗe Rome a buɗe Paris addinin musulunci ya shigo Afirka ya shiga duk inda ya shiga sai bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma waye ya dauko dakon addini shine sallallahu alaihi wa sallam to mu ma da muka zo a yanzu kowa yana da irin gudunmawar da zai bayar Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku masu imani idan kun taimaki Allah lallai Allah shi ma zai taimake kuma zai kuma tabbatar da digadigan ku menene taimakon Allah ƴan uwa shine taimakon addinin sa ka shiga ayi da kai idan dukiya ce da kai bai dukiyarka ta amfana wajen yada addinin musulunci wajen kiran wanda ba su san shi ba wajen tabbatar da wanda suke cikin sa wajen aiwatar da ayyuka na addini inda ake bukatar su mai dukiya ka da wannan idan basira ce da kai mai basira ka tai idan karfi ne da kai mai karfin kai idan ilimi ne da kai mai ilimin ka yi addinin musulunci yana buƙatar kowa wajen ya haɗa shi ba malamai kaɗai suke ake buƙata ba sai ka shiga cikin ƙauyuka za ka ga abin takaici a cikin ƙauyukan kano a yanzu a cikin ƙauyukan kano a cikin jihar kano da mun fi kowa tutiya da addinin musulunci wallahi akwai wanda akwai garin da wallahi mai wa'azi bai isa ya shiga ya wa'azin addinin musulunci ba a cikin garin kano duk masu da'awa sun san wannan wallahi mai wa'azin addinin musulunci wallahi kai kaɗan ka shiga sai dai ka dawo da fasashen kai ba kai saka shiga ba a cikin kano fa 'yan uwa ina sarakunanmu ina gwamnoninmu ina foundation foundation da ake jingina su zuwa ga addinin musulunci yanzu akwai wanda ya isa ce a garin Kano ba za a shiga wa'azi ba to akwai wallahi baka isa ba akwai garin da a cikin a cikin garin Kano ne za a gina masallaci wallahi sai da aka ajiye mota yan sanda kusan guda biyar masallaci za a gina kawai sun hana kuma abin da zai baka mamaki dan uwa shine waɗanda suke wannan abu ba fa wai yan kudu bane in yabare ko yarbawa wanda suke magana da wani yaran a'a hausawa ne sun juye sun zama kirista waye juyar da su masu da'awa irin tasa mu me mukai me mukai a cikin garuruwan mu na musulmi da suke dake jihar Kano baturiya tana tasowa daga Germany ta zo ta shekara 40 a cikin ƙauyukan Kano ta me da mutanen ƙauyen kirista wallahi baturiya daga Germany za ta akwai baturiyar da aka nuna mana gidanta tun tana karama tun tana budurwa ta dawo garin Kano ɗaya daga cikin lokal gama in ta zo ta zauna har ta tsufa tana duk ta da hausa mu iyayen da kakannin mu kirista ka je ga mutum dattijo wallahi kamar zaka durƙusa gaishe shi ka ce baba ina kwana wallahi kirista ne a cikin garin Kano ƴan uwa akwai aiki a gaban mu wallahi sai kowa ya tashi sai kowa ya motsa daga cikin at-ta'awun alal birri wat taqwa ƴan uwa akwai taimakekeniya wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne ‘yan uwa mu yi umarni da kyakkyawa mu yi hani da mummuna wannan ɗabi'a ta umarni da kyakkyawa da hani ga mummunan aiki ‘yan uwa na ɗaya daga cikin ɗabi'u da Allah maɗaukakin sarki ya ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ita yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kun kasance ku ne mafi alkhairin al'ummu duka da aka taɓa yi tun da kan annabi adam alaihi salam har zuwa yanzu mu ne mafi alkhairi yan uwa me dalilin da yasa baka zama mafi alkhairi kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna to lokacin da muka waye gari mun daina umarni da kyakkyawa mun daina hani da mummuna wancan khairiyya za ta za ta ci gaba da bin mu ba ta ci gaba da bin mu ba to mu kalli ɗabi'ar mu mu kalli halin mu a yanzu wannan ɗabi'ar muna yin ta muna yin ta ɗan uwa kalla Allah maɗaukakin sarki ya tsire wasu al'umma daga cikin Yahudawa akan harshen Annabi Isa da Annabi Dawuda me suka yi kanu la hatana hauna ammun karim fa'aluhu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah yace kanu la yatana hauna ammun karim sun kasance ba sa hani ga mummuna fa'aluhu da suke aikata shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce abin da yake faruwa shine a cikin yahudawa mutum zai zo ya tarar da uwansa yana aikata abin da yake ba daidai ba sai ya masa wa'azi ya ce abin da kake ba daidai ba ne ka daina sai ya ce to gobe in ya dawo sai ya tarar da shi yana irin aikin da ya masa wa'azi a kansa ba zai hana shi kuma ya ci gaba da ma'amala da shi ba ba kuma zai ƙara masa wa'azi ba sai su haɗe su ci gaba da al'amuran duniya tare shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar annabi ya ce kalla wallahi ko dai ku umarni da kyakkyawa wallahi ko dai ku yi hani ga mummuna wa la ta'khudanna 'ala yadi zalim ku rike hannun azzalimai da suke zalunci daga cikin ku ku rike hannun mabarnata su daina barna ko kuma Allah madaukakin sarki ya buga zukatan junanku sashin ku da sashi ko ku kama hannunsu ku ɗora su akan gaskiya ku hana su zalunci ko kuma Allah ya zuka ya buga tsakanin zukatanmu ya kasance kowa baya son juna yan uwa ba haka muke bai yanzu me ya jawo mana wannan wallahi kin umarni da kyakkyawa ne da hani da mummuna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce thumma la yal'anannakum kama la'anahum sannan Allah ya tsine muku albarka kamar yadda ya tsine musu su ma Allah san su ne ba ya tsine musu albarka wancan abin da suka yi ne to mu idan muka yi me yasa Allah ba zai mana abin da ya musu ba yanzu yan uwa kullu abin da yake faruwa duk wata badala da duk wani rashin kirki ana yin sa wa yake hanawa wa yake hanawa mutum zai fito kirikiri manya dattawa na unguwa suna gani a gaban su za a zo a aje DJ yan mata su fito suna rawa tsirara suna rawa tsirara a gaban mutane kowa sai zai ya kaɗa kai ya wuce irin wannan aikin shi yahudawa suka yi za a zo ana sai da kayan maye a gaban mutane kowa yana kallo an san wanda suke sai da kayan mayen sai kowa ya tsoro yake ji kai ya magana a ce munafiki ne shi da sauransu to da baka yi magana ba ba munafiki bane kai kenan wallahi sai mun kama hannun azzalmai daga cikin mu sai mun kama hannun wawaye daga cikin mu hana su barna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yan uwa yanzu ba ka gani wannan abin da yake faruwa na kashe-kashe da abu ba kwa gani cewa ɗaya ne ku daga cikin ayyukan yan uwa ba kwa gani cewa barin wannan sha'ira da muka yi ne kuwa Allah yake jarraba mu ba a hana sako ayyukan zunubi da ayyukan lalaci ya yi yawa a cikin mu an san ba shi ana zama da su a hira a tattauna da su kuma ba a hana su ba wannan shine abin da yahudawa suka Allah ya musu abin da ya musu musuwaye da zami kuma Allah madaukakin sarki ya bamu to wallahi sai mun gyara duk inda aka san ana sabo ana abin da bai dace ba sai mun tashi sai an samu wasu tawaga masu karfi wanda za su hana dole ne a samu jama'a daga cikin idan ba za mu iya gaba ɗaya ba a goya musu baya a goyi bayan su da kowanne irin karfi kowa ya shigo cikin al'amarin a goya musu baya su hana abin da yake ba daidai ba dan me ana ji ana gani al'umma ta lalace dan me dole ne dole ne wallahi sai mun tsaya mun yi wannan abin in ba haka ba kuma mu saurari abin da zai faru Allah ya kyauta ‘yan uwa daga cikin umarni da kyakkyawa akwai biyan bukatun mutane da yaye musu kunci da matsi daga halin da suke ciki musamman daga cikin talakawa da ba su da shi da marayu da aka mutu aka basu da zawarawa da aka mutu aka basu ‘yan uwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wanda duk yaye wa mumini wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah maɗaukakin sarki zai yaye masa baƙin ciki daga cikin baƙin cikin lahira kai baƙin cikin duniya ka yaye masa kai kuma sai an je lahira lokacin da kake hango wuta mararan Allah zai ce to ya kubutar da kai saboda wancan abin da kai wanda duk ya sauƙaƙa wa mumini wani sauƙi daga cikin sauƙin duniya shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙa mashi sauƙi daga cikin sauƙin lahira wanda ya sitirta musulmi ya sitirce aibin musulmi ya ba shi sitira duk ya shiga ciki Allah madaukakin sarki zai sitirce shi ranar tashin alkiyama annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce wallahu fi awnil abd Allah yana cikin taimakon bawa Allah zai ta taimakon ka a duniya da lahira matukar kana cikin taimakon yan uwanka yan uwa halin da muke ciki yanzu taimakekeniya ta yi karanci nawa ne daga cikin manyan mutane wanda sun daki bayan su da danyen kara lokacin da suke raye sun taimaki mutane an ji daɗin rayuwarsu yanzu sun faɗi sun mutu ‘ya'yansu suna cikin wani hali ba haka bane uwa ‘ya'yan suna cikin wani hali nawa ne ma wanda ba su mutum ba lokacin da suke da hali sun taimaki mutane kowa ya ji daɗin dukiyarsu yanzu Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da karyar tattalin arziki ko ya gudu ya basu sai da in sun zo wucewa a rinka zalɗan su wani irin al'umma muke ciki yanzu babu taimakekeniya mutum yana da maƙoci wanda abincin ci wahala yake masa shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi arziki mai yawa amma wannan makwacin nasa bai san da wannan arzikin ba ‘ya'yansa za su fito a cikin katuwan mota an kulle gilas da AC da kwando na ‘yan gayu da doya da dankali za a kai su makaranta lokacin da ɗan gidan talakancin shi kuma zai fito ko takalmi ba a ƙasa ko wanka bai ba fururu kama an tono shi a rami yana kallon waɗancan yara a cikin gilas suna masa bai bai me kake tsammani zai dasa a cikin zuciyar wannan yaran talaka me kake tsammani idan ya girma haka wallahi sai dai ta Allah da shi za a haɗa baki a zo a haura gidan wannan makocin nasa makocin nasu a je a yanka shi ko a mai sata nan gaba amma alal kalla ka ɗauki noyisa ko ba za ka sa shi a makarantar da yayanka suke yi ba ka rage masa raɗi ɗan takalmin ne ya samu yasa ɗan littafin makarantar ne ya samu yasa wani wasu yaran daga cikin yayan talaka wallahi ko abinci ba sa ci suke fitar gida saboda babu ɗan ɗumamin ma wallahi babu taimakeke ne yan uwa ta yi karanci a cikin mu ba a yi ba su yin kaɗan ne sun yi kaɗan ɗin da bai lambar su ba za ta fito ma a ganta ba yan uwa matuƙar muna son zaman lafiya wallahi sai mun dawo da taimakekeniya akwai al-ash'ariyun kabila abu musa al-ash'ari su yadda suke yi yan uwa shine duk lokacin da suke cikin halin tafiya ko zaman gida sai arziki tattalin arziki ya kasa aka shiga cikin recession to sai a ce kowa ya fito da kayan abincinsa mai buhu goma ya fito da shi mai buhu ɗaya ya fito da shi mai karo ɗaya ya fito da shi wanda ba shi da komai ma ya zo sai a tara a waje guda sai a haɗa shi sai a raba daidai wa da kowa a bashi wannan abin da suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce hum minni wa ana minhum ni nasu ne su ma nawa ne ko da ba za mu yi wannan bayan uwa me yasa ba za mu kamanta ba fa tashabbahu fa illam takunu mithlahum me yasa ba za mu kamanta ba yan uwa matakar muna son zaman lafiya sai mun dawo da waɗannan abubuwa a gurguje daga cikin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yan uwa akwai miƙa ceto wajen biyan buƙatan musulmi abin nufi shine dole ne bi taimakekeniya wajen mu ga ‘yan uwanmu da ba za su iya kaiwa zuwa ga wasu bukatunsu ba kai kuma kana da damar da za ka iya kaiwa zuwa can ka riƙe hannunsu ga kai su don bukatunsu ta biya malamin makaranta ne kai a ungo yara sun ga makaranta tana neman admission babban abin da za ka yi musu shine ka me taimaka musu samu babban ma'aikacin gwamnati ne kai yara suna buƙatar aiki sun gama digiri sun gama master sun gama kaza ɗauki wanda za ka iya mutum biyu ne mutum uku ka samu musu aiki wallahi ko bayan ka mutu sai an tana da wancan abin da kai wannan yaro ba zai taɓa mantawa da kai ba amma ka zo kai aiki tun kana matakin ƙaramin ma'aikaci haka kai ba baka yi ritaya baka taɓa sama wa kowa aiki ba kuma so kake ka zo ka zauna mutane su girmama ka so kake diyarin da zo wuce durƙusa gaishe ka akan me yasa gaishe ka me kai musu saboda haka matukar kana buƙatar ka samu abin da kake so wallahi sai kai abin da sai kai abin da kake sai kai abin da ya kamata kowa ya kalli abin da yake kowa ya kalli abin da yake kai ya taimaki ƴaƴan talakawa da ƴaƴan musulmi da wannan abin ya kau da kansa kuma da cewa yana buƙatar ramuwa Allah maɗaukakin sarki shi zai bashi sakai da ta dace da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ishfa'u tu'jaru ku yi ceto ku miƙa buƙatun mutane inda ba za su iya kaiwa ba tu'jaru Allah zai ba ku lada wa yaqbi Allahu ala lisani nabihi ma sha Allah yana zartar da abin da ya ga dama a harshen annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa daga cikin at-ta'awun bainal mujtama'il muslim akwai taimakekeniya wajen sasanta tsakanin musulmi duk lokacin da al'ummar musulmi suka tsinci kansu a cikin wani yanayi na rikici ko rigima to ya kasance akwai wata al'umma da suka tsaya su kuma wajen kokarin sasanta su ya kasance akwai zauren sulhu a cikinmu wanda duk inda kaza ana rigima tsakanin wane da wane makoci da makoci mata da miji kafin a kai ga kotu a tona asiri wannan al'umma masu albarka su kira waɗannan mutane a zauna da su a samu dattawan da kowa ke ganin girman su da masana addini da wanda suka isa su zauna su rika sulhunta tsakanin mutane wannan ba karamin alheri bane yan uwa daga cikin at-ta'awun a gurguje akwai taimakekeniya wajen hana zalunci dole ne mu hana zalunci a cikin mu yan uwa duk wani azzalimi dole ne a hana shi zalunci a rike hannunsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda yake azzalimi ko wanda ko wanda aka zalunta sabai suka ce ya rasulullah wannan azzalimi ne mun san yadda zamu hana shi zalunci a wannan shi aka zalunta mun san yadda zamu taimake shi amma shi wannan azzalimi ya zai mu hana shi zalunci ya zai mu taimake shi sai annabi ya ce shine ku rike hannunsa ku hana shi zalunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wani taro da aka yi a gidan abdullahi bin judan tun yana karami a lokacin jahiliya taro ne da aka yi shi kawai don a hana zalunci mutanen maka ƙuraishawa suka tattaru suka ce daga yanzu ba su ƙara yadda wani ba ƙoyi shigo a zalunce shi ba annabi ya ce wannan taron da aka yafi min duniya da abin da ke cikinta saboda ya halatta ya ce baffanninsa ƴan uwan mahaifinsa sun kama hannunsa sun je da shi har da shi aka ya ce wallahi wannan taron yafi min duniya da abin da ke cikinta kuma kawai za a ƙara kira na irin wannan taron sai na ji dole ne mu samu irin wannan taron duk inda ake zalunci ba hana zalunci duk inda ake abin da ba daidai ba a daina ƴan uwa sai mun haɗu fa sai mun tattara sai mun dunkulu sannan za mu iya haifar da abin da ake bukata amma wannan zaman na karazibe na wancan yayi nan wannan yana jin haushin wannan ba zai kai mu ko ina ba wallahi yan uwa dole ne sai mun haɗu sai mun tattara sai mun yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهمزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله